أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا عشرين دشدا ga watan hudu hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 22 ne ko 22 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara, kamar yadda muka sani durran lahadi muna gabatar da tafsiri na sati-sati a wannan masallaci da yake unguwa ta karce wadata a garin Niyami. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 150 zuwa aya ta 151 a shafi na 148 a cikin suratul an'am a yau da yarda Allah za mu tashi akan wannan aya malan Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
waɗannan ayoyin guda uku suna bayani ne akan usulul shara'i' asali na shari'a wanda ba a shafe shi daga wata shari'a zuwa wata shari'a suna ake kira alwasaya al'ashara wasiyoyi guda goma an gane ko wato waɗanda suka kumshi wato tushe na addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya makafirai kulka ce da su ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta gare ku an gane ko domin da hankali yana isa kaga waɗannan abubuwan ba sai an kira mutum ba zuwa ga daidai na su amma wannan yake nuna hankalin dan adam bai isa dole sai an samu shari'a wadda za ta shiryar da shi zuwa ga abubuwan da ya kamata ya aikata domin waɗannan abubuwa in muka duba a zahiri in muka kalle su sai mu ce ai hankali na iya nuna cewa waɗannan abubuwan ba su da kyau amma saboda hankali ba zai isa ba saboda shawa da shubha suna rinjaye dan adam to ƙara a samu nasi ƙarara wanda zai fito ɓaro ɓaro shi bayani abin da ya saura wannan ya rage naka Kul ka ce da su ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum dukkan bayanin da zai zo cikin waɗannan ayoyi an gane ko wato in zamu i'rabul jumal abinda ake cewa i'rab akwai i'rabul kalimat akwai i'rabul jumal da an kace qul kace to duk abinda zai zo ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku di maf'ulun bihi ne maqulul qawli ina fata an fahimce ni wato wala taqtulu auladakum min ila shina daga cikin abinda zai zai fada an gane ko wala taqrabu mal al yatimi shina daga cikin abinda zai fada wa anna hadha sirati mustaqiman shina daga cikin abinda zai fada ina fata an fahimce ni in ba mu ce wawul istinafi bace an gane ko to dan hanga ta'alau ku zo waɗansu malamai suka ce shi ta'alau fi'ilul amri ne waɗansu malamai suka ce ismu fi'ilul amri ne an gane ko in an ce fi'ilul amri fi'ili na na umurni in an ce ismu fi'ilul amri suna ne wanda yake nuna ayi aiki amma ba fi'ili bane to to bambancin su shi fi'ilul amri yana ɗaukar zamiri an gane ko shi ko wato uh, abin nan ismul uh, fi'ilul amri baya canzawa da zamirai to shi yasa da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da cewa fi'ili amri na domin ta'alau kaga ya ɗauki wawu ta jama'a wanda ya nuna fi'ili amri ne an gane wannan da kyau ko to fi'ilul amri ne in ji malamai shine zance mafi inganci malamai suka ce wannan kalima ta samo asali ne daga al'ulu shine ɗaukaka to wanda zai kira ka galiban ba zai zama to yana da tacewa a kanka yana da iko a kanka shi yasa ce ta'alau an gane ko ta tashi daga ma'anarta waccan wanda aka sani ta ɗaukaka ta koma ma'ana ta kira domin kira mafi yawanci wanda yake da iko a kanka shi zai kira ka an gane wannan ko wato malamai suna neman asalin kalima kamar yadda wato malamai suka ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ba'uda suka ce asalin daga al-ba'd ne sai aka ƙara wawun da ta'u wato li sighariha saboda ta zama to karami wato wato abu karami ne an gane ko shi sauro abu ne karami ka annahu min al-ba'd an gane ko wallahu ta'ala a'lam qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kace ku zo zan karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku at-tilawa asalinta tana ɗaukan ma'anar karantawa wani lokaci tana ɗaukan ma'ana ta zuwa baya an gane ko ha wato in ka ce addarsu tali darasin da zai zo gaba ba darasin da ke karatu ba tala yatlu yana zuwa bayanka ko ko yana yiwa ka karanta Sheikh Ibn Uthaymeen yace wani lokaci in an ce wato tala wani lokacin idan aka ce tala yatlu ana nufin yayi aiki kina sai zama to kalima ta attilawa tana daukar ma'anar karantawa sannan tana daukar ma'ana ta biyowa baya sannan tana daukar ma'ana ta mi ta yin aiki duka suna cikin tilawa an fahimci wannan da kyau ko kenan sai zaman to tilawa tana daukar ma'ana daban-daban atlu in karanta muku an gane ko malaman lokaci suka ce masdar ne sayyal akwai masdar sayyal akwai masdar wanda ba sayyal ba sayyal shine wanda wato yanzu in anka ce daraba yadribu darban bugu guda fab ya riga ya kare ba zai ci gaba da tafiya ba shi ko sayyal kamar abu ne mai gudana daga ruwa aka dauko shi kamar abin da ke gudana ma'ana yi dai bai isa sai ka maimaita domin at-tilawa tahtaju ila takrar tana bukata sai an maimaita an maimaita an yi sannan ake samun tilawa karanta harafi guda bai zama tilawa sai ka ta hada wato harufa da dama qul ta'alu ka ce ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum atlu wato fi'ili ne wanda ya kamata ya zo da wato abinda ake cewa wawun domin tala yatlu amma da ya zama to jawabul amri ne sai aka shafe harful illa an gane ko ya kamata qul ta'alu atlu to sai an ka ce atlu ma harrama rabbukum alaikum dan da yawa daga cikin masu karatu waɗanda ba ba su fahimci karatu da kyau ba sai kaga suna karanta shi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum wannan kuskure ne atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku an gane ko ma wannan mausuliya ce a wajen waɗansu malamai an gane ko kenan atlu allazi harramahu rabbukum alaikum waɗansu malamai sun tafi cewa a'a ma masdariya ce in an ce masdariya za a haɗa ta da fi'ili ta bada suna ai atlu tahrima ko ko masdar ne wanda zai koma ismul maf'ul ai atlu al muharrama zan karanta muku abin da aka haramta muku waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa ma istifhamiya ce ai qul ta'alu ku zo ayyu shay'in harrama rabbukum alaikum ma istifhamiya ce kamar kace ma sifatu kaza kenan bi ma'ana ayyu ay ayyu shay'in sifatu kaza kenan ayyu shay'in harrama rabbukum alaikum kamar tambaya ne sun dauke ta ma'anan ma istifhamiyya to duk da yake wannan ba'id ne ma'ana yayi nisa cikin abin ga duk da yake larabci na dokar wannan amma wani lokaci za a iya maka tambaya sannan a baka amsa kan wani ya ce ah to dan me da a cewa Allah ya tambaye su sannan kuma ya ba su amsa a wannan uslubi ne akwai shi a larabci akwai shi kuma a alqur'anance dan saboda ka san shi dan qur'ani ne sai ya bashi hujja cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ai tambaya ce akai ko to ga amsa tu'minuna billahi wa rasulih ina fata an fahimce ni qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum abinda ubangijin ku haramta muku alaykum dinnan tana da ma'ana guda biyu ko abubuwa guda biyu wadansu malamai sun dauke ta harful jarri da kuma kum domin ala harful jarri ne an gane ko kum kuma damiri ne muttasilun bihi to wani lokaci yana iya zamantowa aljar wal majrur an gane ko sallamtu alaikum nayi sallama gare ku sannan wani lokaci yana iya komawa ismu fi'ilul amri a hade shi gaba daya sai ya bada ma'ana guda in nace alaika bi ma'ana ka kama sauna ko kai ta kanka an gane ko to shi ne abinda ake ce ma da English be careful ko fai attention en français wato ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kaga alaikum nan ismu fi'lul amri na anfusakum shine maf'ulun bihi to wadansu malamai sun dauke shi jar wal majrur muta'alliq da abin da ya gabace shi harrama rabbukum alaikum wadansu kuma sun ce a'a wato ismu fi'lul amri ne kenan alaikum wato Allah tushriku bihi shay'an Allah tushriku shine maf'ul insa in mun dauke shi ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku to gasu za a fara zana su dai bayan daya ko azadan gasu Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah da wani abu ku hada Allah da wani abu ko ma menene shi an wagga ita suke kira mufassira wanda suke tafsiri domin li annahu taqaddamaha ma huwa bi ma'na al-qawl la hurufuhu in an ce au an mufassira wato kamar za ta zamanto ita ce bayanin abin da ya gabata. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, ku zo in karanta muku abin da Ubangijinku ya haramta muku. To gashi, tafsirinsa Allah tushriku bihi shay'a. Idan sai ta zamanto an almufassira kamar yadda suke faɗa ko kace almufassara saboda mai mai bayani shine zai yi bayanin tufassara abin da yake so. Waɗansu daga cikin malamai wato suka wala nahiya na matsayin nahiya take ta yi hali kenan kenan wato matsayin hayi take la tushriku kada ku yi shirka sai an ka shafe nunun saboda la nafiya ce inda wato nahiya ce inda nafiya ce da za ta tabbata la tushriku na ne to nahiya sai a ce la tushriku kada ku yi shirka da Allah subhanahu wataala an gane ko to cikin wannan abubuwan wabil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu to kun ga shin kyautata ma iyaye haramun ne ko ko halatu ne halatu ne to kuma an ce ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum kaga akwai magana mai yawa ina fata an fahimci to shine malamai suka ce to nan waɗansu daga cikin malamai suka ce nan an yi alhasu abinda ake ce ma alhasu ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum wa ma aujaba alaikum tunda shi abinda zamu fahimta wa bil walidaini ihsana abu ne ma ba mazancan halasu ba abu ne wanda yake matsayin wajibi kina an shafe wa ma aujaba alaikum waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wato shi wabil walidaini ihsana abinda za mu fahimta tahrimul uquq an haramta saba ma iyaye kenan kowanne daga cikin abinda an kai umurni sai ka kaddara abinda a kishiyarsa kina daga cikin abinda an ka haramta da fatan kun fahimta da kyau saboda kun san irin waɗannan wurare akwai sarƙaƙiya wadda abin nan wani ɗalibin ilimi sai ya tashi tsaye wajen bayanin su قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم an gane ko waɗansu malamai suka ce an waggaba tafsiriya ba ce an nasiba ce an gane ko wato nasiba kenan tana yi mafi'ili nasba tun da yake yana daga cikin af'alul khamsa an shafi nunun din fi mahallin nasbi to amma kuma Allah tushriku bihi shay'an kenan la tushriku sai ya zamanto ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku kenan adama shirki kada ku yi shirka da Allah subhanahu wata'ala sai ya zamanto ita Allah tushriku adamu shirk to tunda an haramta shi sai ya zamanto shi ma harrama tunda mun ce ma harrama abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta to Allah tushriku sai ya zamanto badali na abinda an ka haramta domin abinda an ka haramta yana daga cikin abinda an ka haramta shine kada ayi shirka shine badali na shi kiran ma harrama ma mausuliya ko ko ma harramahu maf'ulun bihi wanda anka shafe lahu din nan to shi Allah tushriku badalin sa ne waɗansu abubuwa ne waɗanda suna da muhimmanci wani lokaci dole sai an yi bayanin su abin nan malamai suka kawo shi Allah tushriku bihi shay'an kada ku yi shirka da Allah subhanahu wata'ala sai ta zamanto wato abin nan lakin nan matsayin ƙara ta aka yi domin ma harrama abin da Allah haramta ba kada ku yi shirka ba wato ma harrama abin da Allah haramta an tushriku ku yi shirka ina fata an fahimce ni la ziyada matsayin ƙara ta aka yi amma malaman tafsiri suke cewa ba a cewa an ƙara abu cikin alkur'ani ina fatan kuna fahimta ta sai dai a ce sila ce domin yin ladabi ga Allah subhanahu wataala kuma kada mu ba kafirai dama sai mu ce a'a la an ƙara ta ne ko ta zo don ƙara ƙarfin ma'ana wani dan qur'aniyun zai iya cewa shi bai da wannan ba sai mu ce to fassara muna Allah subhanahu wataala ya ce li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah li alla ya'lama ahlul kitabi dan ka ahlul kitabi su sani ko dan su sani kaga dan su sani Allah subhanahu wataala ya bayani ina fata an fahimce ni to kaga wannan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk ai ma mana'aka an wato an tasjud ni ya hana ka kai sujada amma sai a ƙara lamun li ta'kidil ma'ana dan mu fahimci wannan da kyau wani lokaci za a shafe ita ladin dole sai ka kaddara ta kaga nan an kawo ta shine ta za a yi ta bazon to ƙari a wajen ma'ana a wani lokacin kuma za a shafe ta kai za ka kaddara ta wani ma yanzu cika ya ce wai cikin Qur'ani an ce wai akwai abin da kaddara shi za a yi sai mu ce eh ba matsala fassara muna yubayyinu Allahu lakum an tadillu kashin suratul nisa'i Allah shi na muku bayani an tadillu sai ce dan karku bace sai mu ce a ba haka Qur'ani ce ba an tadillu dan ku bace kai na ka kara da yaren ka kace ka ku bace amma shi Qur'ani cewa ya bace an gane kenan dole za ka kaddara yubayyinu Allahu lakum alla tadillu ko karahata an tadillu Allah yana muku bayani dan kawato ku bata Allah shi muna tsari da bata ina fata an fahimce ni qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wadansu malamai suka ce a'a shi alla tushriku bihi shay'an ne mansubun ala al-ighra'i an gane ko wato an shafe fi'ilin fi'ilin shi wato ma'ana eh alaykum alla tushriku kina alaykum adam al-ishraki Allah ya umurce ku ku daina yin shirka waɗansu daga cikin malamai kuma suka tafi cewa a'a za a kaddara usikum kenan ta'alau atlu ma harraba rabbukum alaikum usikum alla tushriku bihi shay'a an gane ko waɗansu malamai ma suka tafi cewa shi alla tushriku mubtada ne an gane ko khabaru mubtada kenan al muharram alla tushriku bihi shay'an kenan al muharram adamul ishraki ko ko al matlu adamul ishraki sabanin malamai dai ne kan bayani abin da ya shafi wannan wadan suka ce kuma mubtada ne shi Allah tushriku adamul ishraki alaikum wato rashin yin shirka ya tabbata akan ku wadansu kuma suka ce a marfu'un alal fa'iliyati kenan istaqarra alaikum wato istaqarra adamul ishraki alaikum abin da yasa muke kawo wannan saboda wadansu daga cikin dalibai suna zabura su tuma kan mallamai in suka je aka kawo sabanin abin da suka sani yana yiwa akwai magana daya biyu uku hudu biyar kai guda ta sani kuma ka ji wani ya faɗi saɓanin abin da baka sani ba ka zabo da ka ce wannan kuskure ne to kai ka kewaye sani da dukkan littattafan musulunci da abin da aka faɗa ina da kyau mutane su zamanto suna da ladabi ko da mutum ya yi kuskure ya kamata ka je wajen ku tattauna da shi ka gane shin kai ne akan kuskure ko shi ne akan kuskure amma wani an yi kaza an yi kaza Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da hada Allah da wani shay'an nakira ce fi siyaqin nafi tana nuna an kore komai la tushriku bihi shay'an kan ku hada wani da Allah ko wane ne shi ko annabi ne ba a hada shi da Allah na fata an fahimci ko mala'iki ne ba a hada shi da Allah babu wani halitta babu wani mahaluki wanda za a hada shi da Allah da an hada an yi shirka an gane ko ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون kafirci ne da ka hada Allah da wani kayi shirka kada duk kai wani kabe kabe an gane ko Allah su shirku bihi shay'a malamai suka ce in an ka ƙara min gaban shay'un in ta zamanto na kira naqalatha min adh-dhuhuri fil umum wato ila at-tansis as-sarih fil umum in an ka ce min shay سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء كذا ما عبدنا شيئا أما أن قار من سبورة تقار تأكيد نكوريوا ألا تشركوا به شيئا كدك هذا ألا دوني أبو الشيء يطلق على الله سبحانه وتعالى حد ألا أنا إيتي من شيء دليلكم آية القرآن التي قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أي شيء أكبر شهادة قل الله كذا حد الله سبحانه وتعالى ana kiransa shay'un mu'tazila da suka yi sabani da ahlus sunna sai suka zo da wata magana suka ce da abinda akwai a yanzu da abinda babu shi to duk ana kiran shi shay dalilin su kuma suka ce Allah ya ce wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a wato wa yaqulu al-insanu a idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya aw la yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku shay'a sun kace to kaga hatta al-ma'dum abinda babu shi ana kiransa shay'un ina fata an fahimce ni to wannan kuma magana ta su tana da rauni malaman ahli sunna ba su yarda da ita ba suka ce duk abin da ya kasance babu shi to ba za a kiran shi ba wasu daga cikin su suka ce a'a ma'dum kala biyu ne akwai ma'dumun mustahil abin da ba zai taba yiwuwa ba har abada shine kamar abokin tarayya na gaskiya wanda zai mutuwa tare da Allah ba zai taba yiwuwa ba la sharika lah waɗanda aka ɗauka waɗanda aka sanya tare da Allah ƙarya ne to dan haka tunda wannan bai yiwa to shi wannan ba a kira shi shay'un dan ba za a taba samun shi ba amma abin da yana yiwa ya kasance an gane ko shi da suke cewa al-ma'dum al-mumkin aqlan la shar'an abin da tana yiwa ya kasance amma Allah bai kasance bai sa ya kasance ba kamar Abu Lahabin da bai yi imani ba ai dan adam ne da Allah ya so yayi imani da ba zai yi imani ba kenan Allah subhanahu wataala hada shi imani to rashin imanin Abu Lahabin ana kira isa shay'un malaman ahli sunna suka ce dubban mu yadda da wannan ba sai suka ce to ai Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sun ka ce to idza arada kaga lokacin da ya niyya wannan lokaci bai kasance ba shi abin kina al ma'dum ana iya kiransa abin nan ahli sunna suka ce a'a wannan kuskure ne dalili kuma abu guda ne shine cewa wato abin da yasa Allah ya kire shi shay'an saboda litahaqquqi wuqu'ihi Allah yana da tabbacin wannan abin ya kasance shi yasa abinda ma bai zo ba Allah na iya kiran shi ya kasance dan ba wanda isa ya hana kasancewar shi ina fata an fahimce ni to da haka wannan shi dai ne zance mafi inganci daga cikin abinda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam qul ta'alu atru ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu shirka ana iya kasata kashi biyu akwai shirka babba akwai shirka karama an gane ko wacce ce shirka karama haka kafirci akwai babba akwai karami haka munafinci akwai babba akwai karami haka fasikanci akwai babba akwai karami haka zalunci akwai babba akwai karami ma'ana shirka akwai da take fitar da mutum daga cikin musulunci munafinci akwai wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci kafirci akwai wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci fasikanci akwai wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci zalunci akwai wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai waɗanda ba sa fitar da mutum daga cikin musulunci to shi yasa mu'tazila da khawarij waɗanda masu zafin kafirtar da mutane sai su yi amfani da waɗannan ayoyin saboda rashin bambance al-mushtarak kalima mai iya ɗaukan ma'anoni daban-daban sai su ɗauki makamai su ta kashe musulmi cikin masallatai suna cewa ai kafirai ya za mu yi mu gane wannan mu ɗauki shirka da muke akanta akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko na Mahmud bin Labid wanda Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Al-Baihaqi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna akhwaf inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi abinda nake ji muku tsoro shine shirka karama kaga nasi ya tabbata cewa ne shirka karama ake nufi ranar tashin alkiyama Allah zai ce musu idhabu ila alladhina kuntum turauna an gane ko fanzuru hal tajiduna indahum jazaa ku je wajen wadanda kuke mariya ku gani shin za ku saka ku samu kabo ko gare su to kun ga anan riya wanda yake yin ta ba za a kafirtar da shi ba sai dai za a ɓata aikin nashi amma shi kafiri aikin shi gaba ɗaya ya lalace to shi yasa rashin fahimtar an ce mushriki wani da an ce mushriki misali in mutum ya yi riya a'a ba shi ke nuna ya fitar daga cikin musulunci ba ina fata kun fahimci munafinci akwai nifaqul amali shi ne suke cewa nifaqul asghar an gane ko akwai nifaqul akbar nifaqul akbar shine wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir tallatami wa ma hum bimu'minin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira da hadisin hadisin Abdullah ibn Amr bin al-As wanda hadisai ne wanda ingantattu suna cikin sahih al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayatul munafiq salat idha hadatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atumina khana riwayat Abdullah ibn Amr al-As wa idha khasama fajara an gane ko to wannan yana nuna da mutum ya saba alƙawari ya kafirta a'a wannan yana nuna annifaqul amali yasa fahimtar wannan yana da kyau ka fahimce shi fasikanci wani lokaci zai zo da ma'anar kafirci afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa kaga mu'mini da fasiki ba za su maɗe ba kenan nan an yi muqabala amma walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa kaga an bambanta nan kafirci da fasikanci rashin fahimtar wannan shirka zalunci ne inna shirka la zulmun azim bani isra'ila Allah ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun da suka nemi a canza musu abinci ko abin da ya kama da haka kenan abinda muke son mutane su fahimta dole kalima ka san ma'anar ta kafin ka bada hukunci kakka sai kai ta kafirtar da mutane da fasikantar suwa wani lokaci nafsin bai fasikantar da su ba in muka dibiriya malamai suka ce za a kasa ta game da al'amarin aiki gida biyu aiki wanda yake wato kamili bai rarrabuwa to irya ta shigo zaka bata shi sallah idan ka ce Allahu akbar kana tsakar sallah sai riya ta zo kuma ka bari wato mamaye zuciyarka to aiki sallar ta lalace amma mutumin da misali yake son yayi wani aiki na alkhairi wanda ana iya rarraba shi misali gina rijiya mutum ya gina rijiya ta farko don Allah ta biyu don Allah ta uku sai ya gina don saboda wata bukata ta duniya to waɗancan biyun an karɓe su domin aikin daban-daban yake wancan kuma ya lalace mun fahimci wannan da kyau shi yasa hukuncin riya abu ne wanda yake da bukatar taqsim kamar yadda malamai suka yi bayani Allah ya gane da mu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka wato da Allah da wani abu an gane ko shirka kuma babba wanda suke fitar da mutum daga cikin musulunci ta kasu gida hudu kamar yadda malamai suka yi bayani kaso na farko shirku du'a shirka wajen addu'a ka kirayi wani wanda ba Allah ba wanda ba a neman wannan abin sai wajen Allah kamar ka ce wane ka bani arziki to wannan ka fita daga cikin musulunci wane baya baka arziki sai zai ya zamanto sanadiyyar ka sami arziki menene dalilin mu Allah subhanahu wataala ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun ina fata muke nan wa man yad'u sai kaga malaman tafsir sun ce wanda ya bautawa hakikatan ai da'a shine kira to kiran wani wanda ba Allah ba ibada ne to shi suka yi fassara shi da wannan kada ka ce malamai sun ji kuskure sai shirka ta biyu shirkul iradati wal qasd wan niyya shirka ta irada da qasd da niyya an gane ko ka nufaci aikin ka da wani wanda ba Allah ba in ka zamanto munafiki ne ko kafiri ne dama aikin kafirai da munafikai ba don Allah ake yi ba wa idza qamu ila salati قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون شركة أكو تشرك الطاعة شركة تتاءى دبيية غواني كسابة ما الله كيما وني بيية تكين يحالة تاما كو يحرم تاما أما إن كان حرام لك بسرنك an gane ko wato na itiqadin cewa abin halas ne ko haram ka bi shi malamai sun yi bayani mai yawa Allah subhanahu wataala a cikin suratu tauba yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun ɗaya daga cikin sahabban manzo manzo manzo sallallahu alaihi wasallam adi ibn hatim da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya wannan hadisi ya zo a cikin sunan Tirmidhi ya zo kuma Imam Tabrani ya kawo shi a cikin Al-Mu'jam al-Kabir Ibn Jarir at-Tabari a cikin tafsirin sa ya kawo shi Imam al-Baihaqi ya kawo shi a cikin sunan da sauran littattafan hadisi da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah surriqi ahbarahum malaman su jam'i ne na al-habr ko al-hibr wa ruhbanahum da masu ibada daga cikin su arbaban min dunillah saboda mafi yawancin malaman su ma wadan suka ce yahudawa kenan ruhbanahu mafi yawancin su kristoci don su adda ruhban amma cikin kristoci ma akwai malamai cikin kuma yahudawa akwai ruhban cikin yahuda akwai ruhban sai ce ai to ai babu bauta musu mu mu gana bauta musu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi shin ba su halatta muku abinda Allah haramta yace suna halatta muna ba su haramta muku abinda Allah halatta yace suna haramta muna yace to ai wannan ita ce ku yi musu biyayya cikin wannan kun mai da su abin ubangiji ina fata an fahimce ni to sai shirka na karshe daga cikin shirka wanda kuma shine shirkul mahabba shirka ta soyayya a'malul qulub ne suna da hatsari ba duk malami ba ke keketare ma wannan ba shirka ta mahabba mahabba a cikin musulunci tana da mataki guda uku son Allah da son manzo sallallahu alaihi wasallam su ne top an gane ko duk abin da zai biyo baya ya biyo baya amma idan ka so wani kamar yadda kake son Allah ka daidaita soyayyar su to ka fitar daga cikin musulunci domin za ka iya saba ma Allah don kai musu biyayya abu na biyu in ka so wani daidai yadda ake son Allah ka fitar daga cikin musulunci amma idan ka sa son Allah farko da son manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ka sa son wani gaba baya to wannan kuma shikenan ba za a ce mutum da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta ɗan adam da son waɗansu abubuwa. Yaya za mu yi mu gane wannan? A cikin suratul baƙara Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kamar son da ake ma Allah haka suke son su to kaga wannan ya zama to mi ya zama to kafirci na biyu kuma wanda ya fi balle wanda ya fifita su akan Allah wanda ya so wani abu Allah subhanahu wata'ala ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili kaga ahabba ilaykum su suka fi soyuwa gare ku kuka fi kaunar su da Allah idan kaga ba a zuwa a daidaita su da Allah balle ma a fifita su da Allah sai dai a so su kasan ubangiji ina fata an fahimce ni dan haka bai dace ka so wani ba fiye da son da kake yi ba Allah subhanahu wataala Allah ya ganar da mu Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah da wani abu wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu ka'ida ta ulumul qur'an tace galiban masdar in ya zo da raf'a an gane ko to yana nufin wajibci in ya zo da nasba galiban yana nufin abin da ba wajibi ba to amma anan wabil walidaini ihsana nan masdar ya zo da ya zo wato ma'ana da nasba to kuma nan wurin wajib wurin wajibci na shi yasa an kace galiban ba ko da yaushe ba kada ka ce malamai sun ji kuskure mun fahimci wannan wannan suka ce a'a wajibi na domin fi'ili a akwai muqaddar ahsinu bil walidaini ihsana domin bi nan ma'ana bi ma'ana wato ila wato ahsana ila amma wani lokaci sai ba'un ta zo a matsayin ila niyaba a wajenta waɗansu malamai sun halartar da wannan annabi yusuf ya ce wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn bai ce wa qad ahsana ilayya ba wannan ya nuna waɗansu malamai sun tafi akan wannan waɗansu kuma sun saba musu sun kace akwai ma'ana ta tadmini ya kumshi ma'anar wani fi'ili wallahu ta'ala alam wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu bai ce iyaye musulmi ba bai ce iyaye kafirai ba bai ce kaza ba walidaini yace shikenan wannan ya nuna iyayenka ko da kafirai ne to wajibinka ne ka kyautata musu in dai ba akwai sakon Allah a cikin al'amari ba malaman usulul fiqh suke cewa tarkul istifsal fi hikayati al-hal yunazzalu manzilata al-umum fi al-maqal tarkul istifsal a bar rarrabe abu fi hikayatil hal lokacin da ake baka labari yunazzalu ana daukar sa manzilatal umumi fil maqal a matsayin umumi abin ya shafi kowa da kowa da Allah ya ce wa bil walidaini al muslimaini sai mu ce iyaye waɗanda dai an musulmai za a kyautata ba amma da ce wa bil walidaini sai ya shiru to wannan ya nuna da musulmai da kafirai duka za a kyautata musu mun fahimci wannan da kyau an gane ko abin yana da nauyi amma ba komai mu je sannu sannu wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu malaman balaga ta alqur'ani suka ce akwai bambanci tsakanin kalma in mun ka ce alwalid me yake nufi alwalid mahaifi to al'abu mahaifi uba ko alwalidatu mahaifiya al'ummu mahaifiya ko ba haka suke tafiya ba malamai su ce akwai bambanci a cikin alqur'ani in ka ji an ce alwalid to sai wanda yake ya haife ka amma in ka ce al'abu wani lokacin yana yiwa mahaifinka wanda ya haife ka wani lokacin ba wanda ya haife ka ba ya za mu samu hujja saboda kun san mun ce akwai 'yan ƙur'ani su komi sai an ce alƙur'ani ko ba haka ba ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna abawaikum din nan annabi adamu ko da hawa'u to mu ko yanzu ai ba iyan annabi adamu bane kai tsaye jikokin jikokin jikokin jikokin sai Allah masha Allah Allah dai san iya haka ne ko ba haka ba sannan alwalidatu mahaifiya wani lokaci an ce al'um tana yiwa ba mahaifiya ake nufi ba ina fata an fahimce ni domin Allah subhanahu wataala ce alqari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه تتف أمه هاوية إما منتي قوة كنشك منتي وتر تو كاغا دي wannan ba su suka haife shi ba sai sa kalma ta al'ummu wani lokaci cikin alqur'ani tana iya zuwa da ma'ana ba ta mahaifiya ba yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab kaga ummul kitab da ma'anar nufin mahaifiya ba tunda ba zan ta haihuwa ne ake yi ba mun fahimci wannan da kyau to lafazan alqur'ani yana da kyau ka fahimce su anan anan akwai wata shubha wadda ya kamata mutum kuɗe kafin mu shiga cikin bayani mai yawa kun san muna zamanin da yanzu turawa sun halatta auren namiji ya auri namiji mace ta auri mace to yanzu ana samun wani lalataccen malami da wani mufakkir da wani shaitani da wasu mutane wanda bamu san iyakarsu ba to sai muka ayi alqur'ani yara da wannan ina dalilin ku sai su ce ai Allah ya ce wa bil walidaini walidaini kaga alwalidu da alwalidu namiji da namiji sai a ce walidaini kinan ya halatta namiji biyu su je su karɓo ɗa a wurin da ake renon yara sun zan walidai tun da ita alwalidatu ba wato mutum bai zaman tuwa yana da yana da wato asalin shi namiji biyu ne ake cewa walidai domin ita mace bai dace a sata anan ba ina fata kuna fahimta ta sai ce maka to kaga alqur'ani ya yarda da wannan sai mu ce to rubabbe saurara ka ji akwai abin da ake kira at-taghlib at-taghlib rinjayar da sashen maza akan na mata lokacin da sun ka haɗu. Ya za mu fahimci wannan shi ba bari mu kawo hujja don mu kori da wai zancen mai ƙur'aniyun da su waɗannan. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul kahf lokacin da Khidr yake alaihi salam yake ba Musa alaihi salam labari yace wa ammal gulam fa kana abawahu mu'minaini abawahu kaga nan mahaifin shi da mahaifiyar shi yake nufi ba yana nufin da namiji da namiji ne suka zo suka karɓo wani yaro a wani wuri ba. Kun gane abin nufi anan? Ma'ana ta biyu wannan ita to bai da wannan ba amma shi na bukatar wani dalili sai mu ce to dibo ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum duk duniya an yi ittifaki annabi adamu da hawa su ne suka fara samun mutane in wanga an ce abawahu kana yana yiwa ya ce a'a ai maza ne ba tana yiwa to amma mutum na farko dole bai samun haihuwa sai ni sai tare da mace kama akhraja abawaykum min aljanna mun fahimci wannan da kyau saboda irin waɗannan shubuhoyin ku tashi tsaye wajen tunkara su wa bil walidaini ihsana iyaye abin nan guda biyu a kyautata musu ko da sun kasance musulmai ko da sun kasance kafirai la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin ko ba haka ba ana kyautata musu amma ba za a yi musu biyayya ba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa an yarda cewa ka kyautata musu mun fahimci wannan da kyau ko da haka ‘yan uwa musulmi wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta iyaye guda biyu ana gina usra ta musulunci ne domin nan yana da abin da ya kamata mu gane cewa aure a musulunci ko kuma aure asalinsa za mu samu halaye guda uku kafiri ya auri kafira ba ruwan musulunci da wannan sun tsari nasu musulmi ya auri mi ya auri musulma babu matsala to sai kuma musulmi ya auri kafira dan musulunci ya hana wannan sai kafira wanda take cikin ahlul kitab duk da yake wasu malamai sun ce a'a amma ahlul kitab an halatta shi ba yanzu akwai sharuɗa saboda yanzu in can musulmin da ke Madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam su suke da iko akan kafirai yanzu kuma in mutum sai turai ya haye aya sai kafirai su karɓe su kuma yadda su kafirai kaga wannan cewa mutlakan ne za a bar wannan shi ba yanzu yana bukata dole sai an samu sharuɗa to kenan musulmi ya aure musulma ba matsala musulmi ya aure ahli kitabi kafira wannan an bashi dama amma kafiri wanda ya saura ya aure musulma an hana mutlaqan to sai su tado shi ba su a kaga musulmi akwai son mata sun zo kawai ka ji wai an ce wai a aure ahli kitabi don sun gane yahudawa na da kyau da sauran kiristoci ko ba haka ba sai mu ce a me dalilin da yasa aka hana kafiri ko ahlul kitabi ne ko ba ahlul kitabi bane ya aure musulma saboda musulmi bai zama cikakken musulmi sai ya yi imani da annabi isa sai ya yi imani da annabi musa kaga lokacin da zai aure ahalul kitabi zai zamanto yana respect ko respecte na annabin da ta yi imani da shi amma lokacin da muka cewa arni ko kirista ko ba yahudi ya auri musulma to shi bai yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba auren yana yiwa tunda zai zagi annabinta zai karyatar da annabinta za a samu zaman lafiya ba za a samu zaman lafiya ba to wannan shine sirrin da ya sa musulunci ya ce mu muna iya auren matan su kuma su auren matan kan ku ce wani ta'assub ne babu wani ta'assub a cikin shi wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu ina fata an fahimce ni dan haka wato kyautatawa ga iyaye shine abin da muke kira zuwa gare shi a wannan lokaci saboda kungiyoyi da aka tattaro na zage-zage da wadansu abubuwa sai mu ce ku duba ku gani ayi muqarana abinda ake cewa uslubul muqarana mu duba mu gani da wajajenmu da wajajensu a ina ne ake kyautata ma iyaye sannan kuma shin da mu da muke kyautata ma iyayenmu muke musu biyayya da su da ba su yi ma iyayensu biyayya wanne ne yake samun ribar rayuwa shi ne abin da ya kamata a kalla don saboda kullum za ka gana cewa nan an bar kaza kaza kaza kaza ustazu doktor mustapha muslim a cikin at-tafsirul mawdu'i yace al-qur'ani mafi yawancin ayoyinsa suna umurni da a kyautata ma iyaye amma kafin ka ga ayar da za ta cewa ka kula da ƴaƴanka sai an jima ma'ana ayoyin da ke umarni a yi ma iyaye biyayya a kyautata musu sun fi yawa fiye da ayoyin da za su zakkuwa su yi zancen uba ya kyautata ma ƴaƴansa kun san ko me yasa yace saboda shi mahaifi yana daga cikin responsibility responsibility tashi ya ga cewa ya kula da ƴaƴansa yanzu mu dauki nan yaman inda mun ka sani yadda ake bauta ma ƴaƴa to ko Allah bai ce ana bauta ma haka ba ha jibi da ake yi a kai su makaranta a dawo da su a biya mai taksi dan taksi ko a yi musu kaza sutura su ruwa wuta mutum na tafiya saboda su ma zai iya haukacewa amma suna girma sai su manta to shi yasa qur'ani shi ya san da cewa mahaifi in dai ya kai mahaifi yana da wahala yayi wasa da ƴaƴansa duk yadda zai yi ko ayaba ka siyo ko banana ko ba haka ba in ka zo da ita kilo ɗaya ‘ya'yanka sun kai goma, kuma ɗa goma ne ya afai, za ka ci guda? Za ka bar musu, sai ka ce ma matarka a kawo mai ruwa in sha, ƙarin gumi ƙaddara. To shi yasa ayoyin sun kai yawa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa idh akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana amma iyaye ku anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara shi yasa alqur'ani ya yawaita wannan to amma bari mu dibi duniyar turawa da ta kafirai da duniyar musulmi sai mu auna mu gani misalai ne zan dan basu kaɗan daga cikin su daga cikin misalan da zan bayar akwai wani mutum dan kasar Niger ne sai je kasar Faransa da ya je kasar Faransa to ƴar uwarsa tana da ɗa yaron ya matashi saurayi sai ta ce ƙasashen Afirka ana son a kawo muku dokoki na yara ta ce wallahi wulaku ma'ana kakku yarda ku tashi tsaye ta ce amma bari zan baka misali tana da ɗa sai ta kira shi da ta kira yaron sai ta ce mai ta kira sunan shi da ƙarfi sai ce mama pourquoi tu m'appelles comme ça wai dan me kike kira na hakan ka wai saboda ta daga muryarsa ta sake yi ta ce fa fai attention moi je suis je ne suis pas son esclave ni ba bawon ki bane ta daga murya yace hey pourquoi tu lèves ton ton sur moi kina daga murya ki zuwa gare ni da kyar ya zo ya dogo ruwa ta ce ka gani saboda ya san yana wurin da ake ba shi kariya kun ga yadda ƴaƴansu suke to haka suke so wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sannan kissa ta biyu da nake son in bayar an gane ko ta wani matashi ne a ƙasar Faransa da ya je ƙasar America yayi hutu ba kan na ƙarshen shekara sai ya zai dawo sai ya kira mahaifansa ya ce musu to zai taso jirgi in ya zo zai ɗauko taxi ya je gida cikin jirgi sai ya kallon wani film ko film sai ya ga wato wani mutum ya gida ya kama da wuta an gane ko ko ya buge wani mutum an bashi an ba da diya ga ƴaƴan waɗanda aka kashe ma mutane shi da da ya zo gida ya ɗauko taksi ya zo tsakiyar dare kawai sai ya samu ya giya mai ƙarfi dama iyayen shi tsufa sai ɗaure su sai ya je samo hetar ko ison sai cika gida da shi sai kunna wuta wai tunaninsa bayan sun mutu za a bashi diya To da yake turai suna bincike, sai aka gano wannan wutar ba tashi ne ta yi haka sagaga ba, ɗan adam ne ya kunna ta. Ƙarshe aka yi masa hukunci na ɗaure rai da rai kuma shi bai samu dukiya ba. Ku dibi irin yadda tunanin waɗannan mutane su ci. Misali na uku da zan baku, kwanakin baya ko shekarun baya a France 24, gidan TV na ƙasar France, akwai manya-manyan profesoshi da gare su profesor na sociology. Sai suka je wajen wani bayani kan abin da shafi zamantakewa a ƙasar France. babbansu sai ya ce yana ba da shawarar a sanya tarbiyyar musulunci a cikin makarantu na ƙasar Faransa. To ana ba da dama a yi kira, sai an ka zo, eh, kuna son kuma yana muna ƙasa ƙasar musulmai wane ne, yace bai ce a sa aƙidan musulmai ba. a sa tarbiyya ta addinin musulunci ya kace to meye dalili yace abu na farko a nan ƙasar Faransa har yanzu ba a taɓa ganin musulmin da ya ɗauki mahaifin shi da ya kai gidan renon tsohi babu maison de retraite abu na biyu har yanzu ba a taɓa samun musulmin da ya wuce mahaifin shi ba ma'ana idan mutum yana da shekara tamanin mahaifin shi na da shekara ɗari to idan ya yi masa magana zai ɗauka su ko a wajensu da yarinya ta kai sha takwas ko yaro sun ƙari da kai tun kafin ba su kai an ba su lambar 'yan sanda da an yi musu kaza su kira yace abu na uku duk inda ake barin musulmi suna zuwa su yi wa'azi a gidan kasu ko jarum mutanen kashi 60 cikin 170 suna koma mutane na gari amma inda ba a bari musulmi suna zuwa ko da ana wani wa'azi sai kaga in sun dawo bannar da za su yi tafi wadda suka yi daga baya yace to shefa suke son a sa tarbiyyar musulunci saboda ta amfani su kaga makiyan Allah bai son addinin Allah amma yana son tarbiyya ta addinin Allah wata mata a ƙasar Faransa ta je da ɗanta ta tura shi wajen musulmi ta ce je ya karɓi kalmar shahada to irin wannan yanzu kun san ba kai tsaye ake ba su kalmar shahada ba sai malamai suka mai tambaya ka gaya mahaifanka ina ganin mahaifin shi bai da rai sai ce lalle ya gaya ma mahaifiyar shi tare da mahaifin shi suka zo suka ce tana abin nan tana ina saboda kun san kada a ja shari'a da su yace tana waje suka ce to kace ta shigo sai ta shigo aka ce danki na son ya shiga musulunci tace eh ba matsala ya kalmar shahada to ke musulma ce tace a'a ni ba musulma bace to dan me kika da danki ya shiga musulunci tace ta ga musulmi ba su taɓa ɗaukar iyayensu suka kai gidan reno ba son ta kai shi musulunta kaga to ku duba ku gani yadda su suke so amma mu ana son a bata tarbiyyar mu daga cikin bayanan da ke so in kawo saboda abubuwa ne masu muhimmanci a wannan lokacin a ƙasar ingila wani yaro yabba uwar shi kashi ko yadda keta ya aka zo kotu da aka je wajen shari'a sai juji ya tambaye shi alƙali me yasa ka buge ta ko ka dake ta haka yace yana kallon wani film mai kyau za a yi wata action action kawai sai ta gitta sai daga wannan action ba sai ran shi ya ɓaci zuciya sai ta ruhi sai ta bata kashi sai zuciya ce eh kana da gaskiya ta taɓa zuciyarka a ingila aka yi wannan shari'a kuma shi ya yi nasara a ƙasar japan bbc ta ba da labari tsofi tsofaffi suka yi ta yawan sata To ko su suna da bincike in aka ga abu ya yawaita za a yi bincike sociolog da 'yan sanda. Me yasa yawan sata tsofi ta yawa a cikin Japan? Sai aka gano ashe mafi yawancin masu yin sata mutane ne waɗanda sun tsufa saboda 'ya'yansu ba sa kula da su. To a ƙa'idar turai gidan kasu an gane ko inda ake ɗaure mutane ana kula gwamnati tana ka 'yan sanda su kula da mutane. Sai tsoho ya je ya yi sata saboda a kama shi a kai shi gidan kasu 'yan sanda su kula da shi. saboda ‘ya'yan shi ba sa kula da shi, ku dubi aƙida waɗanda mutane waɗanda ake cewa mu zo mu yi koyi da su. To kaka, mi za mu ce ga irin waɗanda abubuwa da muke gani har a zo ana kaza a ce ai ya kamata a yi wannan, a yi wannan, a yi wannan, a yi wannan, ya kamata mu ji tsoron Allah. Wannan ɗai ya isa ya ba mu shaida cewa addinin mu na gaskiya ne. Wannan ɗai ya isa. kuma duk wanda yake so a kawo wannan mummunar tarbiyya yayi mukarana da abin da yake faruwa in ma bai yarda da aya ta alqur'ani ba ya dubi abin da yake faruwa a can da abin da yake faruwa a nan wanne ne ya dace duniya ta tafi akan sa to amma ai hattara ya'ya yanzu gashi nan abin da ake jira dai tsoho shi warkaɗe shi mutu a huta da shi ina fata an fahimce ni a ce an samu an huta ko ko ai tashin hankali ko kuma mahaifiya ta taimaka ma ƴaƴanta su yi ma mahaifinsu bore an gane ko abin musamman in ka tsuwa sai ka zama maƙin gida wai ko shawara za a yi ba a yi da kai da an ji kashi mutane ku shiru gashi nan yazo ta ja iya tasa sun yi maka tawaye wallahi ita ba za ta yi albarka ba kuma ƴaƴan ba za su yi albarka ba ina fata an fahimci ko in kana da talauci kuma ka zama maƙiyi balle kuma in ka ce zaka karo mata wata girma ya kama sai su koma can su yi ta zagin ka su zagi matarka wani ma habbugun mahaifin shi na iya yi ko abin da yayi kama da haka da haka ne waɗannan abubuwa ne waɗanda musulunci bai yarda da su ba muna fata Allah shi mun tsare irin waɗannan ina fata an fahimce ni ga hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam man ahaqqu an-nas bi husni sahabati an gane ko wannan ita ce riwaya ta Imam al-Bukhari fil Adab al-Mufrad sannan kuma a cikin sahih muslim man abar wane ne fitan tantar in yi masa biyayya wato man ahaqqu an-nas bi husni as-suhba an gane ko suhba da sahaba nan duk ma'anar su guda ba ni can ana nufin sahabbai ba wane ne yafi cancanta in kyautata mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarka na dai na biyu yace mahaifiyarka na uku yace mahaifiyarka na hudu sannan yace mahaifinka to wannan ya nuna muna wato ana kyautata ma mahaifiya fiye da mahaifi saboda wahalar da ta dauka dama alqur'ani yace wa wasaina al-insana biwalidayhi tace hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amri saboda ita uwa akwai wahala wanda ta sha to amma nan muna buƙatar fiqhu mai yawa duk da yake lokaci ya dan fara matsowa zamu dan tabo daga cikin ɗaya daga cikin malaman ƙasar Misra ana kiransa Mustafa al-Adawi ya rubuta littafi ka je ka kalli littafin wato bayani sosai fiqhu ta'amul ma'al walidaini ya ake mu'amala da iyaye bayani ne mai yawa amma dai ni ga waɗansu matsaloli da zan kawo waɗanda kai kana buƙatar ka koma cikin littattafai ka je kai bincike na farko daga ciki shine ya kamata mu bambanta tsakanin kyautatawa da kuma da'a shine da yawa daga cikin abin da ɗalibai ba su bambantawa kyautata ma mahaifiya daban yi ma mahaifiya da'a daban na farko ba za a saba ma Allah ba a yi ma iyaye biyayya na biyu idan mahaifinka ya umurce ka da abu mahaifiyarka ta umurce ka da abu kuma bai yiwuwa a haɗa su nawa za a yi eh nawa za a yi na mahaifi za a yi me yasa ni a dalili ai ba faɗin magana babu dalili eh ban ji ba mahaifi koko eh yawa shine jagora ba shi ba to bari mu fito da shi karara kai wajibi ne kai musu biyayya ko to da mahaifi da mahaifiya wane ne a wajibi shi mu wani biyayya mahaifiya to kenan lokacin nan da da a shi ta zaman to samanta ta wannan mas'ala ce wanda take mai muhimmanci abu na gaba wanda ya kamata mu gane mace daga lokacin da ta yi aure to umurnin mijinta shine saman umurnin iyayenta amma kuma ba zancen kyautatawa ba don mu bambanta tsakanin umurni an gane ko da kuma mi da kuma kyautatawa domin mijinta idan ya ce kada ta fita mahaifinta ya turo ce ta fita wanne za a yi eh to in dai baka yi aure inda an kafi karfin ka ba dan in kai aure inda an kafi karfin ka wallahi fita za ta yi kun ba abin da za a yi ba abin da za ka iya cewa ina fata an fahimce ni mu dibi haƙƙin mata akan miji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira wanda ya cikin sunan Tirmidhi yace wato law kuntu amiran an yasjuda li ahad la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha a riwaya ta Aisha wadda tana cikin sunan Ibn Majah law kuntu amartu ahadan kenan da da na umurta can baya ko ko law kuntu amuran da gaba ma zan umurta duk dai ma'anar da ya nuna umumi ba yadda za a yi ayi umurni da wani wanda yake abin nan amma haƙƙin iyaye ba za a gabatar da shi ba akan haƙƙin Allah wanda duk bai fahimci wannan ba to ya samu matsala mu duba kuma daga cikin fiqh ta'amul ma'al walidain hadisi na Jabir dan Abdullah wanda yana cikin sunan Ibn Majah sannan kuma Ibn Hibban ya kawo shi a cikin sahih wanda yake wato wani mutum ne yazo ya kawo karan mahaifinsa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna abi yuridu an yajtaha mali ba yahtaja ba yajtaha tsoho ko baba yana son ya karar da dukiyata an gane ko a wajen musnad na Imam Ahmad an gane ko riwaya ce wadda ba ta Abu Huraira ba Amr bin Shu'aib an abihi shine yayin wannan riwaya da haka sai ka bambanta kanka ce a banga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka duka na babanka ne to iyaye da dama da wannan hadisi suka aiki sai ce duk dukiyarka ka je ka kawo haka haka hadisi yace da ayoyi a a ka dubi abinda malamai suka ce malamai suka ce wannan hadisi yana buƙatar quyud domin in ba haka ba kenan ai Aisha zama to ba su da dukiya musulunci kamar bai ba su mallaka ba suka ce na farko anta wa maluka li abika sharadi na farko Allah ya kuna fi akhdhihi darar kai ya kasance akwai cutarwa ga abin da zaka karba ga danka kai ka yana da jika 500 ka ce duka ya kawo to shi kuma bai da komai akwai cutarwa ko babu akwai Allah ta ta'allaka bihi hajatullah kada ya zama to shi ma shi na da bukata zuwa gare shi ina fata mun fice ni danka yana cikin gida kai kuma kana cikin gidan haya sai ka ce ya fita ya koma gidan haya ya baka gidansa akwai matsala ko babu akwai matsala na uku sun kace Allah ya akhudhu li yutiyahu ahadan ahad abnaihi kada ya karbi dukiyar dan ya ba wani ɗansa ya zama to bukatarsa kai da kake da bukata to in ka karba kada kace zaka rin amsa dukiya daga ɗanka ka ba ƴaƴanka illa bi ikhbarihi sai ka bashi labari to ina so in karbi wani abu gare ka in taimaka ma dan uwanka ina fata an fahimce ni ko ko in ya baka kai sai ka taimaka musu sai dai in ya zama to azzalumi yana da dukiya mai yawa bai zai basu ba to kai kana iya karba da suna ka basu saboda waɗansu ba za su san su taimaka ma ƴan uwansu ba an gane ko dalili kuma akwai hadisi na Aisha wanda Imam al-Hakim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna auladakum hibatullahi lakum lalle ƴaƴanku baiwa ce da Allah yake baku ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur Allah yana ba wanda yake so ƴaƴa mata yana yana ba kuma wanda yake so ya bashi maza aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha kuma Allah ya ga dama zai hada maka fahum wa amwaluhum lakum idha ihtajtum ilaiha da su da dukiyoyinsu naku ne kuna iya kusa su aiki su ƴaƴan sannan kuma dukiyarsu kuna iya amfanuwa da ita idha ihtajtum ilaiha idan kuka buƙatu zuwa ga wannan dukiya kaga wannan hadisi shine fito ƙarara wanda ya zo da ƙaidi wanda yake ya kamata ka fahimce shi daga cikin abubuwan da ake buƙata ladabi tare da iyaye zuciyarka ta zamanto tana ganin girman su akwai mai yin biyayya amma zuciyarsa ba ta ganin kimin mahaifansa haka ne ko ba haka ba sai Allah ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya san abin da ke cikin zuciyarku in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura wani yana yin abin amma an ake shi sai sai canje ta zage-zage tsohon nan ya sha min kai pap pap pap pap pap a zuciyar bai gani kuma gaban ka su yi biyayya domin wani in suna tare da mahaifin sai ka kamar ba mahaifin shi bane sai ga shana hararen tsoho ya ma tsoho wani kallo haka nan ko ba haka ba shi ko in dan karhe na alteris mai mai mai mai doka karwa ya ya ce da mutsa sun kaman sai shina ta haya hakan ga in ma haɗu da tsoho banki shina zai da ƴaƴa mata waɗanda ba sa girma iyayensu musamman zamanin Facebook da kallon abubuwa dai ga sunan dai nas'alullah salama da haka dai wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata insha Allah fiqh ta'amul ma alwalidain abu ne mai yawa in muka duba annabi ibrahima yayi ma babansa da'awa yayi masa wa'azi amma sai mishi bil ihtiram ya girmama shi ko ba haka ba yace ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya da abubuwan da ya kama da haka kuma ɗa zai iya mami zai iya wato uba kuma zai iya matsansa nasiha amma shi ko tare da lutuf ya ce ya bunayya la tushrik billah nan tausayi ne yake nunawa kenan in sama ne zaka nuna girmamawa in kasa ne zaka nuna tausayi ina fata an fahimce ni wannan duk abubuwa ne waɗanda musulunci ya karantar da su amma duk an watsar da su ba abin iyaye wajen shirka kamar yadda kafirai suke cewa hasbuna ma wajanna alaihi aba'ana amma ana bin iyaye ga wato hanya ta kwarai annabi Yusuf alaihi salam ya ce wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi bi shay zalika min fadlillahi alaina wa ala nas walakin akthara an-nas la yashkurun sannan kuma yin sabani tsakanin da da uba da ya nuna ma mahaifinsa inda gaskiya take wannan ba matsala bace amma tare da ladabi da biyayya wannan matsala tana bukatar sai an yi tafsirin ta don an samu sabani tsakanin annabi Sulaimana da annabi Dawuda wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma kaga annabi ne ya saba ma annabi nabi kuma baba ne da da an gane ko sannan kuma shi annabi Dawuda yana matsayin shugaba yana matsayin mai mulki yana matsayin alkali kuma ɗansa ya saba masa amma saboda gaskiya ake nema ba a samu wani rikici ba mu ko yanzu kana jiran ma mutum ya saba ma cikin qadiyya khilafiyya ka kafirtar da shi ka fassaka ka yanzu abin da ka ga dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai dan sauran bayanai kan abin da ya shafi wannan amma insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu zo mu karasa bi iznillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh